أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الصبر شاطي قوة رمضان في جراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إلى دليه أولى ثلاثين دسرة وان دي دي دي دا عشرين دشدة قوة بيار ميلادية haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya a kan aya ta hamsin da tara ta arba'in da tara zuwa aya ta hamsin a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha shida kuma a yau insha allahu ta'ala za mu tashi akan aya ta arba'in da tara zuwa hamsin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu gaba daya Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah subhanahu wa ta'ala ce a fa hukumar jahiliya shin yanzu hukumci na jahiliya suke bukata abinda an ka danganta zuwa ga jahilci ko ba haka ba dukkan hukumcin da ya saba mana Allah sunansa hukumul jahiliya an gane ko nan ba wai ana abin nan ba amma malamai suka ce asbabun nuzul wato banu quraiza ne da suka kai ƙara yahudawa da banu nadir wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunci tsakankanin su na gaskiya dan su banu nadir suna ganin cewa sun fi banu quraiza daraja da kima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk sai suke sai suka kiyarda su waɗancan da wannan hukunci to shine sai Allah ce afa hukmul jahiliyyati yabghun amma wannan aya amma ce ma'ana ta shafi kowa da kowa in ma an ce sababin nuzul kan wani ne al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab a cikin qira'o'in da suka gabata wato afa hukmal jahiliyyati yabghun ajiya mun fada ibnu amir ya karanta shi afa hukmal jahiliyyati tabghun kenan kamar su kafirran suna na ana magana da su koko wanda yake bukatar wannan hukunci a duk zamanin da ya kasance an gane ko amma an ce afa hukmal jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya suke bukata an gane ko afa hukmal jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya suke bukata su kafirai ko a qira'a ta ibnu amir afa hukmal jahiliyyati tabghun shin yanzu hukunci na jahiliya kuke so a yi muku Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahsanu min Allah hukma wane ne ya fi Allah mafi kyawun hukumci nan ana iya cewa la ahada ahsanu min Allah hukma a kore to amma sai an ka kawo shi da sigar tambaya ma'ana waɗansu malamai suka ce kamar a yi ƙalubalanci duniya ne ma'ana wa man ahsanu min Allah hukman wane ne a kawo shi in akwai shi wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci amma ba ga kowa ba li qaumin yuqinun ga mutane waɗanda suke masu imani masu sakankancewa in muka duba ba alkur'ani Allah ya ce muhaiminan alaihi mun kawo maganganu daban-daban na malamai game abin da suka yi bayani sannan muka nuna muhimmancin neman ilmi da sauran abubuwa to kar wani ya fahimci cewa muna nufin a daina zuwa jami'o'i ɗaukar karatu ba haka muke nufi ba karatu na gida yana da nashi matsayi karatu na jami'a yana da nashi matsayi ko ba haka ba sannan waɗansu sun haɗa biyu yanzu in muka ɗauki salihul fauzan babban malamin na saudiya zaka an ce mai doktor doktor ne kuma shaykh yayi wannan yayi wannan kenan karatu a gida bai hana kai na jami'a na jami'a bai hana kai wajen malamai kuma Allah yana bada ilimi ga wanda ya so amma dai wanda ya hada karatun nan biyu tana yiwa ya fi sun nasara shi yasa a haramin makka akwai majalisi na malamai a haramin madina akwai majalisi na malamai tare da kuma akwai karatu a jami'a don saboda wannan bai isa a waɗansu ƙasashe ko ka zan profesa zaka je ɗaukar karatu ka tai nan kusa kusa Najeriya in ka zo zaka iske mutum profesa ne a ilimi amma yana zuwa wajen malamai ɗaukar ilimi ko ba haka nan bane to dan haka kan mutun ya yi rubuta ciki dan ya samu shahada abinda ake wa gudu mutun ya samu diploma ya ce shi ya kai karshen ilimi daga lokacin da ka daina karatu ka zan jahili an gane ko wannan kuma karatun jami'a yana da nashi amfani zai wayar da kai zai taimaka ma amma ilimi ba a kai karshen ilimi ko ka kare jami'a ko ka samu doctora ko ka samu professor kana da buƙatar ka je ka ƙara yin karatu kuma ka ci gaba da bincike Allah ya gane da mu sannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja nan akwai maganganu cewa shari'an mutanen da suka gabace mu shari'an mu ce amma da sharadi sai in ba a samu abin da ya shafi ka ba to sai malamai suna kawowa in Allah ya faɗi abu ya gabata cikin ahlul kitabi amma an shafe shi to shikenan babu matsala in kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da ke akwai can akwai shi nan nan ma babu matsala hukuncin zina a jefe cikin at-taura a cikin alkur'ani a jefe kaga ya tabbata ina fata an fice ni waɗansu abubuwa cikin at-taura an zo da su amma sai Allah ya ce wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim manzo Allah sallallahu ya shafa kansu kumce kumce to waɗanda ba a samu an shafe su ba kuma ba a samu an an an an an abin nan nasu ba an tabbatar da su to su ya zamu da su sai malamai nan na suka yi sabani suka ce to ana aiki da su don an sabkar da alkur'ani don yi don a wa'azu fa'tabiru ya ulil absar an gane ko nan kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tawallu fa'lam ta'lam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wannan ya nuna sashin zunubai suna iya zaman towa sanadiyyar azaba da bala'i ya saka ga mutane yau duk irin musibobin da ake ciki dalilin su mafi yawanci menene zunuban mutane ina fata an fahimta dan haka nan in mun dauki bi ba'd dhunubihim sashin zunuban su a na duniya Allah zai kama mutane wato kuma ba wai su ahlul kitabi kawai ba ko ba haka ba zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una kuma ya faɗi illa dan saboda mutane su dawo shi sa ake shafa su da zanubai in sun kiya kuma sai a sake su haka aka yi masa fir'auna dan saboda ya dawo bai dawo ba ko ba haka ba wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين تو إن ملوك بعض ذنوبهم ساشي إنكم مكتوكي أبين دون سمع لم يسرف أتا لألا ذي كاما سود دكا ذنوبانسو تو كنا رانا تاشا القيامة كنا تندنا ساشي نزع كاما سود شي أنغاني كو دكا ذنوبانسو أن ذا كاما سود شي شيني بذا أباسو ربو رانا تاشا القيامة ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة بس ده وين ربو نا واتو سوكي سيدي أذاب الله شمونا سيدي Allah subhanahu wa ta'ala ce afa hukumar jahiliya malamai na tafsiri wani uku daga cikin malamai suka ce wato kalima ta jahiliya an danganta ta zuwa ga abubuwa guda hudu an gane na farko an danganta ta zuwa ga hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ce afa hukumar jahiliyati shin yanzu hukuncin jahiliya suke bukata kaga hukuncin jahiliya lalataccen hukunci ne to daga nan aka samu mugun tsari mummunan tsari wanda al'umma za ta fi akan shi sannan akwai zannul jahiliya ko ba haka ba yazunnuna billahi ghayra al-haqqi zannal jahiliya kai ma Allah mummunan sunan da sunan nan tunaninka ya lalace sannan kuma akwai tabarrujul jahiliya wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula shi ko ne da alaka da bacewar dabi'o'i na mutane sai hamiyatul jahiliya shine jiji da kai da girman kai da tun kaho na jahiliya wanda mutun ya gada ga iyayen shi iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliya to kaga da hukunci ya lalace tsarin kasa ya lalace ko ba haka da bane sannan kuma da zaton mutun ya lalace tsakanin shi da ubangijin shi kaga shi kenan tunanin shi gaba ɗaya ya lalace sannan kuma da ya zamanto dabi'o'i na al'umma sun lalace al'umma ta lalace da zara abin da ka gada kai ba alkhairi bane ka gada kaga waɗanda da sun gami ga al'umma al'umma gaba ɗaya ta halaka Allah shi muna tsari da waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tattakhidul Yahuda wan Nasara auliya, kakkuriki Yahudawa da Nasaru auliya a masoya. Ma'ana nan ana magana ne akan aƙida ta Yahudanci da aƙida ta Nasaranci, ba ana nufin ba Yahude ko da ya musulunta ba kan mu riƙe shi masoyinmu, ku yi hasara. Saboda kuna jin waɗansu suna cewa aya kaza ya kamata a cire mo kaza a ƙasar Faransa. sa an samu mutum ɗari uku ko yahudawa ne ko ma menene wai suna zancen ko tare da yahudawa suke wai a cire waɗansu kalimomi a cikin alkur'ani to nan da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kakkuriki yahudawa da nasaru auliya a masoya ba wai ana nufin su yahudawa ba dan suna jinsin ba yahudi a'a in sun riki wannan aqida ta su in sun zan musulmi sun zan ƴan uwan mu ko ba haka ba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum in dai mutum musulmi ne ko ma aljani ne to dan uwanka ne ko da ba mutum bane ina fatan kuna fahimta ta da kyau saboda suna suka zuwa ga addini me yasa Allah yace ka ayi tunda in Allah yace ayi akwai alkhairi ciki in yace a bari akwai matsala ko babu dole sai an samu matsala sai dai in kai baka gane ba illar da Allah ya sa ce kan mu yi rike su masoya saboda mi saboda abu na farko abinda suke bukata mu kafirce ma Allah wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara abinda suke so ku kafirce ma Allah subhanahu wataala sannan na biyu ba za su taba yadda da kai ba su amince ma sai ka kafirce ma Allah subhanahu wataala ka bi hanyar su walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum to wanda yake son ka kafirce ma Allah ko ko burin sa kenan kuma Allah ya faɗa kuma tabbas haka ne don Allah da ya halicce su ya san abin da ke cikin zukatan su to menene wani uzuri yayi maka sauran da zaka rika so masoya babu sannan in ma kafirran ne to ko da kafirrai in mun dauki cewa nan kafirran ahlul kitabi a'a kafirrai ma san tagariya waɗanda suke maguzawa waɗanda ba su da littattafai Allah ce kan mu rike su masoya ko ba haka ba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء كما هكذا بني منافقين كما الله يتي كم مركز كما كافرين منافقين دوك دي الله سبحانه وتعالى يا هذا يتي كأركز مسويا سواء كافرين لأهل الكتاب سواء مشركين بما وجه سون كفار كما هكذا sannan kuma sawa'an munafiki ne Allah ce fala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira dan ya ce fama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu kenan da munafikai da kafirai da kafirra ahlul kitabi duk Allah ce kan murke su masoya ma'ana duk mutumin da yake makiyin Allah ne to baka da alaka da shi ina fata an fahimci ni dole domin sai an yi aqidatul wala wal bara la yattakhidhul mu'minuna al kafirina awliya min dunil mu'minin bai yuwa kana mu'mini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula Allah ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashir aw aw ashiratahum ko ba haka ba ko da dan uwanka ne ko masoyinka ne ko babanka ne ko wane ne naka bai yuwa in kana kauna Allah domin da kaunar Allah da kaunar maki in Allah ba su zo a cikin zuciya guda ina fatan kun fahimta la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin mu ko yanzu akwai facebook za ka ga mutum cikin facebook yana da yana da masoya a kasashen duniya yana da na kasar rasha yana da kasar china yana da kasar america ga sunan dai subhanallah ina za ka da su suka ji ce wannan abokina ne masoyina ne ana soyayya tsakanin musulmi da kafiri babu ta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kakko aikata in ko kun aikata za ku samu matsala a rayuwarku Allah shi muna tsari يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض Allah ce sashen su to yana tare da sashi an gane ko waɗansu malamai suka ce nan ba'dhum awliya'u ba'd ana nufin sashen yahudawa an gane ko yana tare da yahudawa kenan yahudawa suna tare da yahudawa su kuma nasaru suna tare da nasaru waɗansu malamai suka ce a'a da turawa ma'ana da kristoci da kuma wato yahudawa suna tare to da wannan ne waɗansu malamai suka ce to kenan ya halatta in kirista ya mutu ɗansa yana ba Yahudi to zai iya gadon sa saboda ba'dhum awliya ba'd ina fata an fahimce ni amma wasu malamai suka ce a'a nan ba'dhum awliya ba'd ana nuhin Yahudawa suna soyayya da Yahudawa Kiristoci suna soyayya da Kiristoci don su Yahudawa ba su yadda da Kiristoci ba Kiristoci ba su yadda da Yahudawa ba wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab tunda ba su yadda da juna ba kenan babu soyayya a tsakankanin su ina fata mun fahimci wannan to sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna har su tsakankanin su din masu aqida guda soyayya tsakankanin su ɗan guntuwa ce wato akwai maslahar da za ta hada yanzu misali in za a yaki kasar musulmi to da yahudu na bani isra'ila da kiristocin amerika duka za a haɗu a yaƙi musulmi to amma in an koma kowa sai rike aƙidarsa kun fahimci wannan to sannan kuma su wasu wasu din babu soyayya tsakanin su da Allah ce ba azuhum awliya uba ba ana nuna a'a suna son juna bane har abada a'a suna da maslahar da take haɗa su kuma akwai gaba tsakankanin su sai dai in sun ga musulmi ko na wajen su kai wannan gaba nasaru Allah ya tabbatar da wannan wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu habban mimma dhukiru به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala ya jefar da ko ya jefa kyama da gaba a tsakankanin su wa minal ladina qalu inna nasara yahudawa ba akwai gaba a tsakankanin su ko ba haka ba wa qalat al yahud yadullahi maglula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا كفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سود كنس يهودا وباس جنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى باس جنا باس جنا باس جنا da haka wace soyayya ce take tabbata soyayya ga Allah su tsakankanin su in akwai wani abu wanda ya hada na duniya ana tafi tare kamar siyasar zamanin duniya in kana tare da mutum zai kama ƙuri'a kuna tare babu ƙuri'a babu mutunci babu zaman lafiya an gane ko to haka ne su turawa in ka ji an ce an haɗa kai ƙasashen turai to saboda akwai abin da ya haɗa su shekaru ɗari biyu ɗari uku sun kasance suna yaƙar juna ne yanzu kuma yaƙin ya tsaya ko kai yaƙin duniya ma na biyu sun yaƙi juna amma yanzu da yake akwai kasuwanci kuma suna ganin musulunci yana ƙarfi yana kai musu hari yanzu sun haɗa kai europe ta haɗa kai su ko tan rasha suna ƙoƙarin su haɗa kai america ta haɗa kanta jihohi ne suka haɗa kansu ko ba haka ba duk kafiran duniya suna nan suna ta haɗewa amma ina ba za su iya yaƙar musulunci ba an gane wannan da kyau ko to dakka san tsammanin kawai soyayya juna suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ce ba'dhum awliya'u ba'd su tsakankanin su masoya juya ne da kafirai da munafikai suna da abubuwan da suke hada su suna tasawa wa junan su wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd amma Allah ce tabbas ranar tashin alkiyama wannan abin bai bace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina ranar tashin alkiyama sai an kide ma juna istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al-'adab wa taqatta'at bihim al-asbab duk alaka wanda ba ta Allah ba ranar tashin alkiyama za ta yanke Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne ko ba haka ba suna son juna sai Allah subhanahu wata'ala ce to wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibinci lamarin su daga cikin ku to fa innahu minhum haqiqa zai komawa daga cikin su ma'ana in an tashi ka je wajen yan kwaya ka zamna an ka zo kama yan kwaya kana zaune cikin su ana kama ka ko ba a kama ka in ka ce ni ba dan kwaya bane za a gane ba za a gane ba to kai kana son ka tashi cikin mu'minai kuma kana tare da kafirai wannan ba bai taɓa yiwa ba wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wadansu malamai suka ce nan abinda ake nufi ya zama to cikin zuciyarka kana kudurta waɗannan abubuwa ko ya zama to zaka taimaka musu su yi ma musulunci illa ba wai a zamana haka kawai ai fira ba in akwai bukatar ai haka koko kana kasashen su amma dai ka so su da zuci kafirci na ka taimaka musu akan wata maslaha ta musulunci su rinjayi musulmai wannan shi ba zai fitar da kai daga cikin musulunci ina fatan kun fahimce ni shi yasa Allah ce wa man yatawallahu minkum to fa innahu minhum an gane ko duk da yake cewa amma inda za ka yi musu wani abu ko ba haka ba wanda yake kamar kyautatawa ce wadda ba ta kai zuci ba kuma kuma kuna da alaka kamar misali ya zamanto babanka ne ko kuma wanda ya kama da haka kuna da alaka da shi za ka iya taimaka mishi wannan ba soyayya ce ta zuci ba wanda Allah ya yafi ina fata an fahimce ni la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin ko ba haka ba inna ma yanhaakum Allahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun ina fata an fahimce ni ko da kuma mutun ya ce wadanga ayoyin an yi nasu din su to kyautatawa ba a shafe ta ba don kyautatawa an umurta a kyautata ma kowa da kowa sai dai mutumin da an ka tabbatar da sharri sharrin shi wato ga musulunci in an bashi abu banna da musulunci wannan ba za a bashi ba mu fahimci wannan da kyau kyautata ma iyaye ko kafin rai da yana nan tabbace dan kawai ne zai ce an ce ai an shafi waɗannan ayoyin kenan zai rikici da mahaifan shi ba haka musulunci yake nufi ba Allah ya gane da mu Allah ce to ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda yayi jibinci lamarin su yayi kokarin koyi da su a cikin al'amura yana jin dadi yana fatan ya ga kafirai su da musulmi fa innahu minhum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yake cewa wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da Abd ibn Humayd da ibn wato ibn Abi Shayba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin yake cewa wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya koyi da wasu mutane yake so ya zan tabbatar su to shi na daga cikin su can ake lissafa shi wanda shi ne yanzu abinda mutanen mu da kasashen mu suke kokari in an tashi wato dokoki alqawani ana son a kawo irin nasu ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma duk abinda suke yi na rayuwa shi muke son mu kawo sai kuma ya ce a ya kamata yin mata biyu bai dace ba ya kamata mutum ya zama da mata guda kai kuwa an ka bincika kai ba wato mamakka ita a ta hudu a cikin gida da babanka ya tsaya da mata guda da kai ba a same ka ba balle har ka yi karatu ka waye ka gano cewa ya kamata a tsaya da mata guda da babu ina fata ana fahimta ka ko kuwa ta ai mata da maza duka ɗaya ne musulunci da ya zo ce wai wai gado a ba mace kashi biyu a ba mace kashi biyu a ba namiji kashi hudu ko a ba mace kashi daya a ba namiji kashi biyu ai wannan zalunci ne diya kuma wai kara da an kace jamhurin malamai sun tafi cewa diyar mace rabin diyar da miji ne ai ita diya ba kuɗi bane ba a iya biyan ran dan adam a'a ana kallon aikin kowanne daga cikin su ko tsarin diyar turawa za a gane wani game da kai in an tashi ba da diya sai a ce to baban kai na da kaza mamaka tana da kaza wani yana da kaza sai a bambanta tsakanin su yasa ba ba su daidai ba namiji tana yiwa shi yake daukar nauyin iyalinsa shi yake ba su karatu shi yake kaza shi yake kaza kenan diyar fa in ta yi tsada saboda a kula da waɗannan mutanen mace ko in ta mutu diyar ta ko ta mutu ƴaƴanta baban su shi ne daukar nauyin su dan haka wannan ne musulunci ya kalla amma sai a zo ana suka musulunci kuma ana son ai kokari a ladace da ta ai bai dace ba a ce namiji ya kaza to yanzu namiji ya zamna da mata an ce namiji ya mata hudu to kai ka yarda mace ta yi miji hudu in ka yarda bari mu fara da matarka sai ya zama to matarka ita ma sai mata wato duk wanda yake da mata biyu ya kamata a ce mata sai tana da namiji biyu ko ba haka nan bane haka kamata a yi tun da namiji da mace duka komi ɗaya suke ko ba haka nan bane kuma kai gidan ku ya an bincika mata hudu a akwai ka yarda a ce yanzu kenan tun da baban kai na da mata hudu an gane ko to kenan mamakka sai ta samu samari hudu ka yarda da wanda don haka don can a ce namiji da mace duk ɗaya ne wannan magana ƙarya ce kowa akwai inda Allah ya bambanta shi da wani wani abu Allah ya ce su yi tare kowa yana da haƙƙi yi imani wajibi ne akan namiji wajibi ne akan mace yin sallah haka ko ba haka bane amma mace in tana haila sai ta daina sallah Allah ya dauke mata kaga wannan khassun biha namiji in ya je wajen yaƙi takkata me an ce ba zai yi sallah ba sai ta ta halin tsoro shina in shi raka'a guda ya sallame waɗansu su yi raka'a guda su sallame ko ba haka ba mace ita kuma a farlanta mata jihadi ba tana cikin gida sai ta yi sallarta kowa a bashi matsayin shi amma in ka ce haka nan to zaka buɗo bala'i dan in an ka wajen waɗansu abubuwa kai da kanka zaka san ƙarya kake yi in ka san gidanku akwai mata uku baban kai da mata uku to yanzu sauran ka ce ma iyayenka ko kowace ta zai samu samari biyu a ƙara tare da babanka in yana yiwa wannan ƙarya ne kuna yaudarar kawunan ku ne ya kamata ku tsaya in addinin musulunci za ku yi ku in ba addinin musulunci za ku yi ba ku bari ku bari ya addini da sunan kun zo ku ma addini aiki ba a yin haka nan shi addinin nan ga yadda Allah ya ce a yi shi fanki huma tsaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a Allah ne yake ana iya ayi hudu magana ta rike ta kari in ko ka ce namiji da mace komai su daidai to matakka in kana da mata guda ka tsaya akan ta ita tsaya da guda mai biyu ita ma ta samu wani na biyu mai uku ita ma ta samu na uku mai hudu ta samu na hudu tun da ka ce da namiji da mace da namiji da mace komai daidai suke Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da imanin mu ومن يتوله منكم فانه منهم كديبا wanda ya koyi da su yadda kinci lamarin su har yake koyi da su za a tashi daga cikin su ku dibi turawa yadda su damu da iyayensu ba kwanaki ina sauraron BBC aka ce wai kasar abin da mutum kasar Japan har an gano cewa tsofaffi suna zuwa su yi sata a kama suna a kai su gidan kasu sai aka ga sata ta yawaita daga tsofaffi sai aka yi bincike sai aka gano saboda ƴaƴansu ba su iya ɗaukar nauyi su ba su damu da su ba sai su yi sata a kai su gidan kaso saboda a kula da su kai yanzu irin waɗannan mutane su ne abin koyi gare mu subhanallah kuma ana so a kawo waɗannan aƙidodi ga su nan ba ka ba san ko ne ake son a ce ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin hakika Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shiryar da mutane wanda suke azzalumai ba an gane ko malaman nan sun yi ganganu daban-daban domin muna ganin waɗansu mutane sun kasance azzalumai amma Allah ya shiryar da su ko ba haka nan bane ko tunda Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa wanda ya zalunci daga baya ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa ayoyi kuma suna da yawa to kuma yace inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin shi ko Allah yace wani wuri yana karɓar tuba kuma dama wanda ya zalunci kawun kanshi shi ne ake kokarin a shirye da shi wanda yake akan shirya ai ba a a shirye da shi waɗansu malamai suka ce inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba ma damu ala zulmihim matuka suna akan zaluncin su amma in sun tuba Allah zai shirye da su waɗansu malamai suka ce inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba ma'ana waɗanda sun can ya san dama ba za su yi imani ba dama wanda zai shiga wuta Allah ya sani wanda zai shiga aljanna Allah ya sani mu ne ba mu sani ba aka kawo mu duniya don ajarra ba mu wallahu bi kulli shay'in alim dan haka waɗansu malamai suka faɗi wannan akwai wanda suka ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ba zai shirye da azzalumi ba hanya aljanna ina fata an fahimce ni to ba zai shirye da su hanya aljanna ba wannan fasara za ta komawa ga waccan ta in ya san cewa dama yan wuta ne abba zai shirye da su hanya aljanna ba ko a duniya ko a lahira tunda a duniya ake neman mi ake neman aljanna ko ba haka nan bane in an kai lahira shi ke nan nan na aka ce ma ka ji tsoron Allah a ce ma kai sadaka kai ma iyayenka biyayya da an kai kiyama babu zancen a ce kai ma iyayenka biyayya ko kai sallah yanzu sai dai ai zancen ai maka sakamakon abin da ka aikata Allah subhanahu wataala ya gane da mu ya Allah ce fatara alladhina fi qulubihim marad
فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
Allah ya ce fatarar ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya an gane ko zaka ga waɗanda akwai cikin zukatansu akwai rashin lafiya nan tara an yi isnadin shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wa'azi ko mai sauraron alqur'ani wanda yake na mumini fataral ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda cikin zukatansu akwai almarad shine annifaqu an gane ko wato cikin zuciya akwai rashin lafiya daban-daban akwai kafirci kafirci ma rashin lafiya ne munafinci rashin lafiya ne to amma nan wanne ne ake nufi girman kai rashin lafiya ne to da an kace fataral ladina fi qulubihim maradun sai malaman tafsiri sun kace ai nifaqun domin nan munafiki ake yi su ne waɗanda sifofinsu suke bayyanawa su bayyana musulunci su koye kafirci to kaga wannan shine ya ba mu cewa nan maradun ana nufin waɗanda suke munafikai aw du'fun an gane ko ko waɗanda suke da raunin imani dama in imanin ka kaɗan ne da an shiga jarabawa sai ka karkace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi kaga dai ko ya zama to munafiki ko yana cikin gaba ta munafiki da an dan samu matsala sai ya koma ciki an gane ko wato ya kaza barku ya kafa absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu kullama adaa lahum duk lokacin da suka ga haske cikin addinin musulunci ba wancan haske ne ake nufi ba wa idza azlama alaihim qamu in sun kaga duhu an samu matsala sai su jayi ki ina fata an fahimta da masu face ta munafikai to dan haka fatara alladhina fi qulubihim maradun zaka ga cikin waɗanda waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya yusari'una fihim suna gaugawa mai jalal ne ce fi muwalatihim wajen mu'amala da su da ƙaunarsu suna gaugawa mi yasa suke gaugawa zuwa gare su ya ƙuluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna tsoron da'ira abinda ake nufi da'ira shine wato musiba suna cewa wato daga dara ya duru ko ba haka ba dawaran shine abinda yake juyawa ma'ana yau wane yana da mulki gobe bai da mulki haka ne ko ba haka ba yau wane yana da dukiya gobe babu yau wane yana da ƙarfi gobe babu to su ko munafikai abinda suke tsoro yau a cikin Madina tun da yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarfi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna tsoro a kawo hari in an ka kawo hari to kuma sai a amshe garin Madina in an zo wajen kisa da su za a kisa da kaza da kaza shi yasa yusari'una fihim sai suna gaugawa kullu alaka da su suna nuna musu muna tare da kuha don bi don kasu yi asara nafsha an tusibana da'ira da'ira ay allati taduru wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'i jam'u da'ira abinda ke juyowa shi ko dole sai zamani ya juya wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas da ba dole sai haka da haka in ka ci mutuncin mutane lokacin da babanka yake da matsayi to da babanka yayyo ƙasa sai ka shirya sakamakon abin da zai yi ko ba haka bane kana da dukiya baka taimaka ma mutane ba ka ci mutuncin mutane ka ja matanka da ɗiyanka kun canye dukiya to yanzu kuma an juya an ba waɗansu kai ko Allah ya amshi kuma yanzu ka dawo ka ce ƴan uwanka sun ki taimaka ba to wa ka ɗauka wawa shine abin tambaya ka bar su in sun iya taimaka ba su taimaka ba in sun kiya kuma kai ma ka ci bala'i ne da su ka ci bala'i Allah shi mai kyau dan haka dai su suna tsoron musiba shi yasa suke alakar su uzurin da suke basuwa kenan sai Allah ce fa asallahu to tabbas Allah yana yiwa an ya'tiya bil fathi yazo da budi to fa asa in muka ɗauki kalima ta asa tana nufin yalla amma wajen Allah tufidu tahqiq na nufin tabbas tabbas tabbas don babu abin da Allah bai sani ba balle ka ce a'a Allah yana shakka ko kaza a'a in ka ji an ce asa ko la Allah an gane ni ko likai a wajen Allah tabbas ne domin Allah subhanahu wataala ya san abin da zai faruwa amma la Allah a wajen mutane da asa a wajen mutane da kai wajen mutane tana cikin shakka shi yasa duk inda ka ji malaman tafsiri sun zo an yi sabani wanda sun ce nan tufidu tahqiq wanda sun ce a'a nan tufidu taraji to di ba ka gani zuwa ga amka danganta ka in an danganta ka zuwa ga Allah tabbas ne Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha la'allahu yatadhakkaru aka gana Allah ya ce la'allahu to in ka danganta ta zuwa ga Allah Allah ya san ba zai yi imani ba amma su su annabi Musa su ne ba su da labarin Fir'auna sai imani kuma zai imani ba ka gane wannan da kyau wato فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كاجا فرعون da mutanen su sun kinki annabi Musa ko sun rike shi wato liyakuna lahum aduwwan wa hazana dan ya zama maki gare su ai ba don sun rike shi ba dan ya zama maki gare su amma shi Allah ya san zai zama maki gare su amma su ba su sani ba kenan sai ka maida ta ga Allah tufidu ta'lil amma a wajen su waɗancan sai ka maida ta tufidu al-ghaya karshe zai kuma musu kaza to haka da kai sai ka zama fita to nan fa asallahu tabbat Allah zai zo an ya atiya bil fathi zai zo da budi daga wajensa al fathu wadansu malamai nan sun fassara shi da fathu makka Allah ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ko dan sun dauke shi al fathu na ana iya dauka shi sulhul hudaybiya don shine sababin fathu makka inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ko ko buɗi da aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fathu Khaibar da Fadak da abin da ya kama da haka wadansu malamai suka ce fa asallahu tana yiwa Allah ko tabbas Allah in mun danganta ta zuwa ga ubangiji an ya'tiya bil fathi yazo da hukunci tsakankanin shi domin kalima ta al fathu wani lokaci tana nuna hukunci rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ubangijin mu kai hukunci tsakankanin mu da mutanen mu wani hukunci ne hukuncin da yazo ga wato abin nan yahuda wanda ke cikin garin madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin Allah wanda za a yi akan su banu quraiza za a kashe masu yaki maza wanda suka kai karfi suka suka kama karfin da za su yaki za a kashe su wasabyi zararihim sannan kuma za a mayar da ƴaƴansu bayi a kama su wa ijla ibn nadir a kori bani nadir su bar madina to kaga wannan hukunci ne na Allah to in Allah ya bada wannan hukunci in mun dauki wancan ko wancan ko kuma mun dauki al aljinsu dukkan shi budi ne ai na Allah sannan kuma jinsi ne na budi budi budi budi wanda Allah zai ma annabin sa to au amrin min indihi ko al'amari daga wajen Allah wanda ba su san da shi ba ko ba haka ba tunda Allah na da izinin ya kama su ta hanyar da ya ga dama فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا سيسوا ويجري على ما أصروا في أنفسهم أكان أبين سكا أوي أتكن كاونا menene suka ɓoye a cikin kawo su shine sun ɓoye kafirci sun bayyana imani sannan suna nan suna jiran musiba ta samu muminnai ko ba haka nan bane suna nan suna jiran musiba ta samu muminnai su kama a hallaka suka ko ba haka ba الله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين كاد أبن سكي إن سنانا سنانا إن سنانا سنانا كاد باصن صفاء كوئنا شيئا الله فإن ونن shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan ciyon da yake tare da su in za a wajen yaki sai su ja da baya wa inna minkum laman la yubti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allah alayya id lam akun ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takun bainakum wa bainahu mawadda ya laitani ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima kaga fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina sun yi nadama saboda addinin da ba su sanya karfafa Allah ya karfafa shi ba yadda za a yi shi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina akan abin da sun ka koyi a cikin zukatan su ba su son addinin musulunci ya ci nasara kuma Allah ya kai shi sai Allah ce wa yaqulu allazina amanu wa yaqulu allazina
guda uku a kanta ƙira'a ta asim da ƙira'a ta hamza da ƙira'a ta imamu kisa'i da ƙira'a ta imamu khalaf sun karanta ya ƙulun ladina amanu ma'ana babu wawun kuma an zo da an yi malamun zamma ya ƙulun ladina amanu kenan sai ta zamanto alal iftida kamar an fara yin magana ne ma'ana an ce fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina sai an kamar wani mai tambaya ya tambaya to masu imani mi za su ce da Allah ce yaqulu alladhina amanu kamar wani yana tambaya ne shin bayan waɗannan abubuwan da munafikai sun ka aikata yusari'una fihim yaquluna nakhsha an nakhsha an tusibana da'ira to ma ga yaqulu alladhina amanu sai kamar wani ya tambaya aka ce yaqulu alladhina amanu kina wannan qira'a wanda take ta Imam Asim da Hamza Kisa'i an gane ko da Khalaf sun karanta da wawun afwan wannan kira'a da muka faɗa a shi kira'a ce wanda tana da wawun da lamu ma'ana wa yaqulu alladhina amanu akwai wawun in kuka duba alqur'ani aga hannunku yanzu akwai wawun ko ba haka ba wa yaqulu alladhina amanu sannan lamu tana da dhamma to wannan kira'a ce ta asim da hamza da kisa'i da khalaf sai ya zamanto ita wannan wawun kin an gane ko wawul ibtida'i ce ma'ana an yanke magana an shiga wata magana wadda maganar masu imani an kare da maganar munafikai an shiga maganar wa masu imani ina fatan kun fahimta qira'atu abu amr da imam yaqub sun karanta da wawun amma sun yi ma lamun nasba wa yaqulu allazina amanu sai ya zamanto ma'asufi ne akan an ya atiya domin mansubi ne an ya atiya an ya atiya Allah bi amri min an ya atiya Allah bil an ya atiya bil fath aw amrin min indihi aw yaqulu alladhina amanu ko ko wa yaqulu alladhina wa an yaqulu alladhina amanu kuma dan masu imani su ce kenan tabbas kuma shi Allah yana da ta hakiki mun faɗi a sa fi haƙƙin Allah ta'ala lit tahqiqi kawai mutum zai ce wayo muna kenan masu imani ma'atufi ne bayan waɗancan tana yi wa Allah ya zo da al'amari kuma masu imani za su ce kaga Allah ya faɗa kuma lalle za su faɗa tabbas za su faɗi wannan mun fahimci wannan da kyau to amma in mun ka dubi qira'a ta Nafi da Ibn Kathir da Ibn Amir da Abu Ja'far kamar wanda suke karantawa da warshi yanzu in ka diba kana da Qur'ani wanda riwaya ce ta warshi zaka ga babu wawu yaqulu alladhina amanu to wannan ita ce qira'a da kamar wani mutum yayi tambaya ne bayan waɗancan sun ce naqsha an tusibana da'ira shaka ta tun da su sun faɗi haka munafikai to su masu imani na gaskiya ni sun ka ce ya kulu ladina ma ba ya kulu ladina amanu ya kulu ladina amanu a haula in ladina aqsamu billahi jahada imani to kaga kira'o'i ne guda uku an shiga matsala amma wajen kufiyin sun ka ce a su wato da anka ce fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asabu fi anfusihim nadimina wa yaqula sai suka ce shi fa yusbihu din nan an gane ni jawabi ne a wajen su na tarajji tunda babu nunun tunda an ce fa yusbihuna an gane ko to shi wannan wa yaqula sai ai afkin shi akan shi amma wannan malaman kufa ne suka ce akan haka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ko wa yaqulu alladhina amanu ko wa yaqulu alladhina amanu ko yaqulu alladhina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim shin yanzu waɗancan su ne suka yi rantsuwa matukar rantsuwa makura an kai kuriya an kai karshe ta rantsuwa jahda aymanihim sun kace innahum lama'akum suna ta tare da kusuki alhali ko suna tare da kafirai bai yiwuwa a haɗa biyu kamar yadda muka gaya muku aiki sai da kuna muka kula labarin wani tsoho shi yana zuwa so ce abin ga ranar lahadi kuma yana zuwa masallaci ya yi sallah sai ran da aka mishi tambaya aka to kai muna garin ka cuci kuma muna garin ka masallaci yace to shi dai lalle ya haɗa biyu in an kai ranar tashi alkiyama an kai hisabi an ka ce kiristoci ku yi wutar jahannama sai ce to musulmi mu tafi yace ya an ka ce musulmi ku yi wutar jahannama kiristoci ku yi aljanna ku zai ce mu tafi da ba ina gwato su tare da ku yace shi yasa ya raba sa'a an gane ko to shi yasa su ma munafikai suka raba sa a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum shin yanzu waɗannan su ne suka yi rantsuwa makurar ƙarshen rantsuwa suka ce suna tare da ku kanya suke ina fata an fahimce ni to yin rantsuwa matukar ƙarshen rantsuwa ba ta munafikai bari ce kafirai ma suna irin wannan rantsuwa amma sai dai ya bambanta abin da suka rantse akan shi su kafirai sun yi irin wannan rantsuwa amma sun ce ba za a yi tashi alƙama ba Allah ba zai tayar da kowa ba wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamutu sun kai rantsuwa sun ce Allah ba zai tayar ba kenan ba zai ma iya tayar su ko ba kana bane sannan kuma sun yi rantsuwa cewa in Allah ya turo manzo za su yi imani da shi wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura lokacin da manzo zai musu imani ba kaga su kafirai sun yi rantsuwa in manzo ya zo za su yi imani da shi ba su yi imani da shi ba sun yi rantsuwa Allah ba zai tayar da matattu ba kenan sun yi inkarin tashin alkiyama su ko munafikai sun yi rantsuwa sun ce suna tare da ku sun yi imani da Allah sun yi imani da Annabi amma ƙarya suke yi ko ba ka ba idan ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna to me yasa suke yin wannan rantsuwa tunda komai yana da dalili in mutum ya yi rantsuwa ko dalili ko babu eh in rikici ya tashi tsakaninka da matarka ta kai ka gidan alƙali ka zana sai ka zana saki uku ya yi min daban-daban ya ce a saki biyu na ni mata ana ta rikici shi ko yana son ta ƙarshen ta uku ya yi sai ta ba shi ƙur'ani kaga ko dole ya rantsuwa kaga me yasa zai yi rantsuwa saboda akwai sabani tsakanin su da matar shi an ka gidan alƙali ko ba haka ba to su waɗanga su waɗanga me yasa suke yin rantsuwa Allah ya ce suna yin rantsuwa ne saboda tsoron da ke cikin zukatansu ina fata an fahimce ni wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna mutane ne masu tsoro tsoron da suke yi suna sa tsammanin ku za ku ci nasara wani lokaci suka kamar kafirai za su ci nasara to shi yasa suke yin wannan tsoro ina fata an fahimce ni wadansu wato a wani kuma Allah ce a'a suna yin rantsuwa dan saboda rantsuwan nan ta kare jinin su da iyalansu kuma su aure ƴaƴan musulmi ko ba haka bane ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah kaga sun yi rantsuwa saboda mi saboda su kare kansu kuma saboda su kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala wani wuri Allah ce suna muku rantsuwa dan saboda mi dan saboda ku yarda da su yahlifuna billahi lakum liyurdukum don ɗaya ku yarda da su suke muku rantsuwa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah ce suna muku rantsuwa dan ku yarda da su sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum suna so ku kauda kai daga gare su ku kare su ko ba kana bane suna jin tsoron kar ku kashe su kar ku kama su to fa a'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam ko ba haka ba يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كاغري سنا يرنقوا دان سبودا سنا تكي da tsoro suna yarrantsuwa dan saboda ta zamanto kariya gare su suna yarrantsuwa dan su samu yarda bayan Allah ba yardan mahalicci ba Allah subhanahu wataala suna yarrantsuwa dan saboda ku kauda kai daga gare su ku karbi uzurin su suna yarrantsuwa dan saboda su cimma burin su na duniya Allah shi muna tsari da yin rantsuwa da Allah bisa gaskiya ina fata an fice mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa waɗanda suke rantsuwa a kan hasu musulmi muslim yake cewa wani mutum uku waɗanda Allah ba zai musu magana ba Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai musu magana ba sannan suna da azaba mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su al-munfiqu sil'atuhu bil halfi mutumin da yake sayar da kayan shi da rantsuwa na ƙarya shi ce abu kaza wallahi kaza ne shi kuma ƙarya ne ko ba haka ba malamai suke cewa ko da rantsuwa da gaske ne aka haka kaso shi Allah zai tafiyar da albarkar kasuwancin nasa amma su mina kai sun dai hison ai ta ƙarya ai ta ƙarya ai ta ƙarya ai ta ƙarya bisa ga wato ai rantsuwa bisa ga ƙarya saboda a cimma buri na duniya wanda shine mutanen mu suke akan shi kuma kafirai ma suna yin rantsuwa da Allah akan ƙarya ina fata ku ce ni wa yahdithuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun su ma kafirai suna rantsewa da Allah akan ƙarya domin za su yi rantsuwa ne akan abin da ba su da ilimi akan shi to mutumin da ya rantsuwa akan ilimi bai da abin da bai da ilimi akan shi ya zama ya zama ƙaryace to amma wannan ƙaryar mummunar ɗabi'a ce za ta bi su har ranar tashin alkiyama kafirai za su yi rantsuwa da ƙarya gaban Allah subhanahu wa ta'ala munafikai za su yi rantsuwa da Allah gaba bisa ƙarya gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah shi ne ƙarya irin wannan Allah ce yau mai ba'athuhum Allah jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ka gani fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum munafikai ake zance anan ko ba haka nan bane su ko kafirai wa law nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين bari mu da yadda za a ganewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin kafirai sun kai ma Allah rantsa suka ce su wallahi sun shirka ba su kuma munafikai sun kai ma Allah rantsa suka ce a su kan gaskiya suke to kaga in ka saba ma kanka da munafinci yana yiwa wannan abin da kai da kafirci Allah shi mun tsauki ويصبحوا على ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لماكم حبطت اعمالهم التي ايكن su gaba ɗin sun baci tunda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko ko in dan sun shiga dan musulunci na kwana biyu daga baya suka dawo ayyukan gaba ɗin sun lalace fa asbahu khasirin sai suka wayi gari suna wasu hasara sun yi hasara rayuwar su ta duniya da lahira domin mutumin da bai yi imani ba yayi hasara rayuwar shi ta duniya duk abin da ya samu na duniya hasara ce sannan kuma yayi hasara rayuwar shi ta lahira خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سننكما shi ya yi hasarar kansa allazi na kasiru an fusa ho fahim la yu'minuna in kuma iyalinsa sun bi shi su yi imani ba ya yi asarar su ya yi asarar iyalinsa wa qala allazina amanu innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin Allah shi ne sai da wannan hasara sai ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu
littattafai na tafsiri ko kuna sauraren littattafai wato kuna sauraren karatuttuka na tafsiri za ku ji malamai suna kawo wa sabanin wato basmala shin tana cikin aya ce a cikin alqur'ani ko ba aya ba ce wadansu malamai sun tafi cewa basmala malikiya ba aya ba ce a cikin kowace sura ko ba haka bane sannan kuma imamu shafi'i ya tafi cewa basmala wato aya ce a cikin fatiha kuma a cikin kowace sura amma a kodin sun tafi cewa a'a a cikin fatiha kawai take wato aya to wannan sabanin nan nasu waɗansu su ɗauke su su yaɗa shi ga duniya sai su ce a ku ji ai alqur'ani nan an ce an yi sabani kan kasan a'a ita basmala ba ana shakkar alqur'ani bace a'a shin cikin sura take ko cikin sura take ba domin Allah ya sabkar da ita to tardiyin da duk malamai suke yi waɗansu su ce kaza ibnu al-arabi yace a dan malikiya ne yace a inda ake kowace sura da basmala basmala to kenan babu balaga a ciki ba ba haka nan bane to amma maganar Allah subhanahu wataala wa ya isa yayi basmala balle har a ce babu balaga a ciki tunda kana ganin kamar ta fara da abu daya a wannan a wannan riwaya haka take tafiya to abin da nake so in ja hankalin mu anan in muka duba cikin wannan qira'a mun samu wadansu sun karanta da wawu wadansu sun karanta babu wawu ko ba haka nan bane to kenan wawun a waccan qira'a da ta tabbata a cikin alqur'ani tana matsayin harafi a cikin wannan qira'a da ba ta tabbata a cikin wannan qira'a ba kinan babu ta a ciki an gane wannan to kaga wannan zai baka dama sai ka gane ashe yana yiwa basmala ta zama to aya a wata qira'a ko kuma jumla ce a wata qira'a tana cikin wannan sura amma a wata sura ba ta ciki kamar yadda an karwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin bai tsaya ba anan tunda misali da ibnu nafi da ibnu kathir da ibnu amir da abu ja'far sun karanta yaqulu alladhina amanu sannan a cikin suratul baqara wa qalu ittakhadha allah walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanituna ibnu amir ya karanta wa qalu ittakhadha allah walada babu wawu sannan kuma in muka duba da imamu nafi da abu ja'far da ibnu amir an gane a cikin suratul tauba والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا سنكرنتا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والانصار سنة هل يجب ان تدوب اسكن سورة الحديث ده امام نافع ده امام جعفر ده امام واتو ابن عامر سنكرنتا ومن يتولى فان الله الغني الحميد kaga muko wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid to kaga kira'o'i ne na alqur'ani in baka san kira'o'i ba ka jahilce su kai kokari ka samu naka rabo kai koyo wajen malamai kaga daga nan zaka iya bada fatawa waɗannan haruffan sun tabbata a kira'a a wata kira'a ba su tabbata ba wannan yake cewa sabani da basmala wannan shi ma ba matsala bane a wata kira'a ta tabbata tana cikin wannan sura a wata kira'a ba ta tabbata ba tana cikin wannan sura illa dai jumla ce wanda Allah ya saukar dan saboda a gane bambancin tsakanin wata sura wata sura wallahu subhanahu wa ta'ala a in kai yi haka kafira Allah ya gane da mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani man yartadda minkum ko ko man yartadid minkum kira'o'i ne guda biyu an gane ko imamu nafi da imamu ibnu amir da abu ja'far sun karanta man yartadid minkum dama fi'ili wanda yake wato mudaf ne wato yana da shadda a karshen su kulati in an ka zo wajen yi masa jazma ko ko aka zo wajen yi masa bai an ka zo wajen masa jazma to babu laifi sai a yi fakkul idgha ma'ana ana iya ce a hidda dalil guda biyu kaga manyar tadid minkum an dinihi amma kuma nan abin da an rubuce manyar tadda minkum an dinihi qurra guda bakwai haka suka karanta manyar tadda minkum an dinihi waɗannan guda uku suka karanta manyar tadid minkum an dinihi amma a cikin suratul baqara wa man wato wa manyar tadid minkum an dinihi fa yamutu wa kafirun dukkan qurra guda goma haka sun ka karanta can babu sabani gakkace a an ce ma da bakara da ila da ila a'a a cikin alqur'ani alqur'ani a cikin lugha duk wanda kai duk yadda kaga dama amma a alqur'ani bakara kowa ya karanta wa man yartajid amma anan wani ya karanta man yartajid man yartadda kuma dukkan su wato larabawa sun kasance suna amfani da wannan waɗanda suke cewa man yartadda larabawan kasar hijaz banu tamim suke wato man yartajid wato su suke karantawa wato zarban hijaz manyan tabda kuma larabawa na banu tamim kafin ma zuwa alqur'ani kenan sai zaman to wani yanki na larabawa ya ce kaza wani yanki na larabawa ce kaza kuma alqur'ani zai ya zo ya saka da wannan manyan tabda minkum an dinihi duk wanda yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa ridda shine mutum yana musulmi ya fita kaga ashe munafiqan nan waɗanda su waɗancan waɗanda an munafiqai san sagariya su babu zancen su ridda dan kafiri bai ridda an gane ni amma cikin su akwai masu karancin imani to amma kuma rauni imanin su tana yawa ya kai su ga su ridda shi yasa Allah ya saukar da hukunci kuma ridda tana da hukunci mai yawa ka koma cikin muftasar khalil yayi babi na ridda abubuwan da suke samu sun sarrafa cikin musulunci sannan cikin tafsirin da muka yi suratul nisa wajen ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq mun kawo abubuwa guda goma wanda suke samu sun yi ridda addinin shi ya warware Allah shi mun tsayi da wannan man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda bar addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zura su mutane yuhibbuhum shi Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma suna son Allah kaga kakka suka ce a yuhibbuhum Allah zai saka ka musu a shi Allah yake shi na so amma yaya Allah yake so ban sani ba laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir amma in kace a a Allah bai so to kaga an kace shi na kake kace bai so a ina da kake ka samu wannan ka fi Allah sanin Allah wannan bai dace ba in mutum ya yi ridda ya bar addini wa ya cutar bai cutar da kowa ba in ba kan shi ba wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirina man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu duk duniya inda mutane za su kafice gaba ɗai sai Allah ya kawo waɗanda ni waɗanda za su addinin musulunci da kowa ya kafirce gaba ɗaya ya bar addini to Allah bai kawo wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum dan haka dan can mutun ya to ya a'a shi addini in ba da shi ba addini bai tsaya wallahi wallahi babu wannan mutum a duniya kada yake shi Allah shi arziki da alqur'ani shi arziki da addinin ka babu wani mutum wanda bai mutuwa sai addini ya tsaya da addini yana tsayawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ko ya mutu shikenan sai a bar shi yasa da yawa daga cikin larabawa suka yi ridda suka bar addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya suna sa tsammani kuma shikenan khutba ta abubakar babba wanda muke tunawa kullun da ya zo mu yayi da ya hau minbari bayan da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah bai mutuwa bai mutuwa yana mai bauta ma wani in mutumin nan ya kaura sai shi bar bauta mai mai kokari yin aikin addini saboda wani in babu wani yayi balaguro bai yi in mutumin nan ya mutu bai yi shi ko Allah hayyun la yamut yana nan har abada baya mutuwa malam ya nuna mini lokaci yayi kuma wannan aya tana da bayani mai yawa dan haka nan zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya shirye da mu gaba assalamu alaikum wa rahmatullah